أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنقوى مسلمين na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ranar asabar wanda ya daidai da ishirin ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar watan shida 2016 za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin suratul baqara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا sannu dai ka ga waɗannan da suke ɓoye ma an zanna abin da muka saukar gare ka ko kuma abin da muka saukar musu min albayyanati na hujjoji waɗanda suke fili wanda suke nuna kaɗaitakar Allah ko kuma waɗanda suke nuna manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka kawo shi a cikin at-taura da injila min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin at-taura mun faɗi sifofinka ya rasulullah haka nan a cikin injila kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce allazin yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil Allah ya ce sun samu sifa butacciya na manzon Allah a taura da injila ulaika masu wannan hali na ha'inci da munafinci domin wannan ha'inci ne mutum ya koya abin da yake gashi an rubuta shi fili kuma munafinci ne ya nuna saɓanin abin da ya riga ya sani ula'ika irin waɗannan mutane al'anhumullahu Allah ya la'ance su wato ya nisanta su daga rahama wa ya la'anhumullahinu masu la'anta ma duka suna la'antansu daga cikin mala'iku da muminai na gari nan إلا الذين تابوا وعصله وبينوا فأولئك عتوب عليهم وأنا التواب الرحيم illa allazina tabu waɗanda wannan la'ana wannan la'ana ba za ta shafe su ba sai waɗanda suka tuba daga koyewan wa asalahu suka gyara abin da suka bata kamar su Abdullahi ibn Salami wanda da yana cikin su yazo ya nuna gaskiyan al'amari wa bayyanu suka yi wa mutane bayanin asalin gaskiya wanda da ba wanda da ba a bayyana ba ko ula'ika waɗannan kan atubu alaihim Allah ya ce na yafe musu abin da suka yi na koyewa a da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana tawwabu dama ni ne mai yawan karɓan tuban bayi arrahimu mai jin kansu nan إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
innal ladzina kafaru kaga waɗanda suka kafurta wa matu sannan kuma suka mutu wahum kuffarun suna kafirai ba su tuba ba to waɗannan babu yanda za a yi rahamar Allah ta tafe su ulaika waɗannan alaihim la'anatullahi la'anar Allah ta tabbata a gare su wal mala'ikatu da la'anan mala'iku wan nas ajma'in da la'anan mutane gabaki daya wato Allah subhanahu wata'ala ya riga ya nisanta su daga rahama babu yanda za su yi su rahama ta shafe su duk abin da mutum zai yi ya yi ƙoƙari kafin ya bar duniya ya bar duniyan nan da imaninsa amma idan ya bar duniya ba imani to babu kuma hanyar da zai samu rahama ta shigo masa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo wajen bakwansa Abu Talib ya ce ka ce la ilaha illallah kalman da zan maka hujja da ita a wurin Allah ranar kiyama wato wannan kalma idan ka faɗe ta shikenan to haka nan ma kuma da ya shiga wajen wani bayahude wanda yake ƙoƙarin wato da ɗan kyakkyawan alaƙa tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je ya same shi shi ma abin da ya gaya masa kenan ka faɗi la ilaha illallah ya zama in samu abin da zan maka hujja da ita a ranar kiyama ko ma meye ne ya biyo bayanta da sauki sai kuma aka ci sa'a yace to yanzu ya rasul ya Muhammad idan na ce la ilaha illa mai zai mun amfani ga shi mutuwa ta zo na riga na gama rayuwa a ciki yace dai ka faɗa sai kuma ya faɗa da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito yace na ce ki wata rai daga wuta nan sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya cika ba imani shi babu bayan da za a yi a masa wani garkuwa manzo Allah ba zai iya masa wani garkuwa ba sai dai abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama kuma na'am خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين haka za su dawwama wanda suka mutu babu imani fiha a cikin la'anar la'anar wato wato sakamakonta shine dawwama a wuta shine ma'anan shi ta aka ce sun dawwama cikin la'anar ai ba wai sun riga sun tafi lahira in dai har fa an yi tashin kiyama dawwama al'ana ma'anansa dawwama cikin sakamakon la'ana sakamakon la'anan kuma shine cikin wutan jahannama la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sawwake musu azaba ba wala hum yunzaruna ba za a saurara musu in suna kawo wani hanzari ba na'am وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم أبنجدنكو إله واحد أبنجدين قدا ديا أبنى من سوكي كيردا كي أبنجدن كشيني الله شيكينا idan ka yarda wannan ya zauna a ranka ubangijinka shine Allah baka da wani ubangiji sai shi to a cikin rayuwa ka ka ci duk sauran ne da dan sauki-sauki inda aka ce ka cika da cewa babu wani ubangiji sai Allah wannan kawai ya ishe ka ko da baka da ilimi da zaka iya faɗin wasu sifofi na Allah da da da wasu wasu zurfafan sifofi na tauhidi wannan ba sai ilimi yayi zurfi a samu wannan amma farko dai a samu ka yadda kai a rayuwanka wannan shine jarinka shine asalin uwar kudinka ka yi imani lalle akwai mahalicci kwaya ɗaya wanda shi ne ya halicci kowa da kowa in ban da shi kowa bawansa ne duk girman da mutum ya samu akwai masu girma iri-iri wanda amma fa girman nan Allah ne ya ba su yawa duk girman da mutum ya samu bawan Allah ne don babu wani wanda ya kai girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sunansa bawan Allah subhanallazi asra bi abdi shikenan idan ka yadda da wannan kuma ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine asalin annabin Allah na ƙarshe kuma kai imani da shi kai imani da abin da yazo da shi to da sauki sai kai kokarin gyara ayyuka shi matsalan ayyuka kuma shine in baka yin ayyuka masu kyau to ayyukan sukan kai ga sanadin da zai sa maka wasu waki akan imanin naka na farko munanan ayyukan su za su yi ta ɓata zuciyar su yi ta ɓata zuciyar su yi ta ɓata zuciyar har su kai ga zuciyar tana shakka watakila akan addinin musulunci daga nan sai ta je shakka akan manzon Allah daga nan sai ta je shakka akan Allah to an halaka ke shi yasa ake son mutum kullum ya rinka gina imanin sa ya rinka yi ma imanin sa wanka yana yi ma imanin sa bayan ruwa da kyawawan ayyuka saboda kyawawan ayyuka suna tsara imani munanan ayyuka suna tauye imani to wannan shine ake nema shine kudin kudin uwar kudi a wurin kowa cewa la ilaha illa huwa babu wani ubangiji sai Allah ar-rahmanu wanda shine gamammen jin kai ne a duniya kar ka ga kafiri yana jin dadi mumin yana shan wahala a duniya wannan dama Allah ya yi alƙawari zai gama jin kansa shi yasa ake cewa mai gamammen jin kai zai ba wa kowa arzikin da ya rubuta masa zai samu dan haka mai yiwuwa ne mumini ya ji daɗi mai yiwa ne mumini ya sha wuya mai yiwa ne kafiri ya ji daɗi mai yiwa ne kafiri ya sha wuya don haka ba mamaki kar ka ga mumini yana jin daɗi ka ce a'a muminin nan anya ko inda imani a ji daɗi kar kuma ka ga kafiri yana jin daɗi ka ce kai in ba dan kafirci inda kafirci masiba ne ai ba wannan ba za su ji daɗi ba to ba haka ba ba haka ba mumini yakan ji daɗi kafiri yakan sha wuya kafiri yakan ji daɗi mumini yakan kyawu wani daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaru da yawa da suka gabata kamar an yi an yi kwatanci dai wajen zamanin tabi'u tabi'i ne shikenan sai ya hawo doki ya tari guna masu kyau ya yi kwalliya ya yi ado ana masa ana rike da doki ana jansa ana rike masa an rike masa linzamin doki babban malami ne kuma jikan manzon Allah ne cikin shalifai shikenan sai ya zo sai ya gamu da wani ba yahudi shi kuma ba yahudin a wahale ya fito daga gona tsoho ne ya fito daga gona ya ɗauko itace a kansa ma baya da inda zai dabban da zai ɗauki zai ɗauka masa kaya shikenan sai wannan ba yahude ya ganki sai ya tsare ya tsaya tsaya an ce kai ne jikan ma annabi muhammadu ya ce eh ya ce to annabin ku ya ce a duniya sijinul mumini wajen natul kafiri annabin ku ya ce duniya kurkukun mumini ne aljannan kafiri ne to yanzu waye muminin anan waye kafirin shi a nashi wauta da jahilci wai tun da shi wannan sharifi yana jin daɗi to shi ne kenan kafirci kenan yake koma kai koma kanka shi kuma tun da shi ne yanzu yake ta wahala to to shi ne mumini kenan shi a tunanin wannan bai hude to an ce ka san na faɗi baka san na mayarwa ba shi ne sai shi wannan malami sai ya masa kwarai ya ce masa to kakanka yayi gaskiya ko bai yi gaskiya ba yace kwarai kakana yayi gaskiya duniya kurkukun mumini ne aljannan kafiri yace kai ne baka da hankali baka gane abinda kakana yake faɗa yace idan ka dubi matsayina da nake yanzu da za a nuna maka matsayina aljanna da ka ce tabbas a kurkuku nake ne duk da wannan jin daɗin da kake gani da za a nuna maka gidana aljanna da matsayina aljanna da ka ce tabbas yanzu a kurkuku nake sannan kuma kai da za ka ga matsayinka da gidanka a wutan jahannama ka kwatanta da halin wahalan da kake sha a nan da ka tabbatar a aljanna kake to shikenan to dan wannan dan haka duk abinda mumini ya samu in dai yana cikin rayuwar duniya yana kurkuku ne duk abinda duk abinda kafiri ya sha wahala in dai yana duni in dai anan duniya ne to mutan kaman ma aljanna yake to shine Allah subhanahu wataala yace a huwa rahmanur rahim shine mai gamammen jin kai a duniya wanda jin kansa ya hada kowa da kowa arrahimu mai keɓaɓɓen jin kai a lahira domin a lahira babu mai samun jin kansa sai wanda yake mumini na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به العود بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهاب مسخر بين مسخر بين السماء والعود لآيات لقوم يعقلون na'am to an ce ubangijinku ubangiji ne guda ɗaya wanda yake babu ubangiji sai shi ne gamammen jin kai ne ke babban jin kai sai aka ce to bari a ba ku misali a gaya wa mutum shi da kansa ya duba zai san akwai Allah subhanahu wataala idan ya duba wannan bayani inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar sammai da ƙasai ka duba yadda Allah ya yi sammai ka duba abubuwan da yake cikin sammai taurari rana wata ka duba a hadari da abubuwa da Allah subhanahu wata'ala yake korewa a cikin sammai wal ardi ka duba ƙasa ka duba yadda Allah ya shimfiɗa ta ka duba lokacin da za ta bushe babu wani tsiri a jikinta ka duba lokacin da ta samu tsiri ka duba saukar da ruwa da Allah yake yana raya ta komin komin gadaran dan adam yana jiran Allah akan bukatunsa ko me kake gadara duk duniyar nan ko duniyar kimiyya duniyar Amerika duniyar Ingila wallahi jiran Allah kike yi daga ran da basu jira Allah ba Allah ya ga dama a shekara daya duk sai sun rikice domin wannan ruwa da kake gani Allah yana saukarwa daga sama akan sa rayuwar duniya ta tabbata mun babu shi rayuwar duniya ya zama ƙarya har kogunan da kake gani teku teku da sauransu din nan to sai an dogara da ruwan sama ya sauko shi da wa'annan kogunan suke samu su tara abin da za su sake guzuri da shi zuwa shekara mai zuwa wancan teku kuma nata baya da amfani ba ta noma ba ta amfani saboda gishiri ne da sauransu an gane to ko wancan teku din in ba dan ana yin wannan ba ita ma da yanzu ta samu matsala domin a cikin teku ma ana ruwan sama to Allah subhanahu wata'ala dan haka ya rike rayuwa yana hannunsa abu biyu in Allah ya rike shi kenan iska in Allah ya rike kowa zai mutu ba wanda zai kirkiro wani injin da zai projector da zai masa iska ba wanda zai kirkiro wani projector da zai wani projector din zai masa ruwan sama saboda haka akan wannan ruwan sama da iskan nan akan sa aka dogara to Allah ya ce ka dubi wannan waqtilafil layli wan nahari ka duba yadda dare yake zuwa rana ya zo dare ya zo rana ya zo dare ya zo bayan ya zo ya wuce rana ta biyo bayan sa kowane dare sai an kwantar da kai an kashe ka da safe kuma sai a tada kai a raya ka haka dare yake kullum komin jin mutum da gadaransa da alfaharinsa to da daddare zai kwanta a kashe shi karamar mutuwa da safe a tashe shi ba ka ganin cewa kwanta da daddaren nan yayi kama da mutuwa ba ka ganin cewa tashi da safen nan yayi kama da tashin alkiyama ba ka ganin haka ashe kullun ana yin rayuwar duniya ayi tashin alkiyama kullun ana rayuwar duniya ayi tashin alkiyama wal fulkin lati tajri fil bahari ka duba yanda manya-manyan jirage suke gudu akan teku a ɗora ma jirgi wani jirgin ya fi ya fi faɗin makarantar nan gaba ɗaya da masallacin nan da makarantar nan da nan ginin duka wani ma ya kusan linka amma a shiga cikin cikin ruwa kawai a kama tafiya da kaya kuma niki niki za a roda ma jirgi kaya wata kila kamar tirela ɗari jirgin ruwa ya tafi ya shiga cikin ruwa kuma kayan ba ma mai sauki ba wani lokaci gishiri ne za a loda masa wani lokaci siga ne za a loda masa wani lokaci siminti ne za a loda masa ya kawo kan ruwa bai nutse ba ya yi ta tafiya to bima yanfa'un nas za ga jirgin nan tana a tafiya da abin da mutane suke amfani da shi kawai wato ka zurga zurga na cikin ruwa kawai inda Allah zai tsaye da shi to duniya za ta shiga uku yau a ce Allah ya tada tekuna irin su Atlantic Ocean su Indian Ocean su Red Sea su su wannan Mediterranean su su Gulf a ce ba daman ka shiga kawai fitina Allah ya sa bala'i a ciki to rayuwa za ta yi tsinci ma kowa domin kasuwancin duniya duka ya dogara da zirga-zirga ne a cikin waɗannan abubuwa to amma tana tafiye-tafiye da abin da yake amfanin mutane wa ma anzalallahu da abin da Allah ya saukar min ma'in min samai daga sama min ma'in na ruwa wannan fa duka ilmomi ne wanda sai an samu manyan farfesoci za su za su warware shi dalla dalla wannan yake nuna maka gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fita da jaziratul arab bai taɓa fita da jaziratul arab kuma bai taɓa karatu a wurin kowa ba ina ya koyo wayannan sanin wayannan abubuwa ba za ka ga wannan ba sai ka fita daga jaziratul arab ka je manya manyan tekunan nan ka yi tafiye tafiye a duniya ka ga irin wayannan abubuwan da ake bayani anan amma ga wani wanda bai taɓa zauna a gaban kowa yayi karatu ba rayuwarsa iyakacinsa sham tafiyar sa mai nisa kenan sham shikenan zuwa madina iya tafiyar sa mai nisa kenan yana maka wayannan bayanai da abinda Allah ya saukar daga sama na ruwa fa ahya bihi al-arda ya raya kasa da ita ya raya kasa da ruwa domin yanzu gashi nan duk yanzu jira muke yi kowa ya je ya gyaggyara fili da mu da talakawan mu da masu kuɗin mu da shugabannin mu duk ƙaryar mu yana nan ne babu wani wanda zai ce ayi ko ba ayi ba zai ci kasa zai yi za mu ci kasa za mu ci siminti za mu nika duwatsu mu ci za mu babu abin da wannan abin muke jira duk in aka ce yau wannan abu da muke jira ruwan sama ya sauka a samu damuna a yi girbi a ci abinci in bai samu ba mun shiga har da abincin da muke shigowa nawa ne muke shigowa da shi mutum nawa ne suke cin karon layi ina ce abin da ake shigowa da shi kenan mutum nawa ne suke ci idan ka lissafa in ka samu mutum ɗari banda ma yanzu a daɗin ma da suke da sauƙi in ka samu mutum ɗari da wuya ka samu mutum talatin wanda karo lafi suke duk abin da ake ci a nan ƙasan wanda aka noma ya fito daga ƙasa shi muke ci shinkafar mu waken mu geron mu dawar mu masarar mu tumatir ɗin mu tattace yanzu ga ka duba yadda tattace yayi wahala ne yayi tsada da tumatir sai shi kansa ka duba yadda ya zama an kuma an kuma galabaita kowa da mai kuɗi da talaka yana cewa wai kwandon tumatir kaza ka gani duk menene abinda Allah yake saukarwa na ruwa shi yake samar da wayannan abubuwa abinda Allah ya saukar daga sama na ruwa fa ahya bihil arda ya raya kasa raya kasa shine a samu abinci a samu abin da za a sha ko ba da mautaha bayan mutuwanta dushewanta shine mutuwanta babu komai a kanta wa basta fiha min kulli dabba da abinda Allah ya hada a bayan ƙasa na kowace irin dabba a bayan ƙasa yau kawai dan adam a ce akwai abinci ka ci abinka amma ba nama ba kifi ba naman shanu ba na kaji ba na komai akwai takura a rayuwa ko babu wannan ni'ima kawai shi ma in ka duba wa yake fitar da waɗannan abubuwa wa yake raye waɗannan abubuwa wa ya samar da waɗannan abubuwa wata sirrin riyahi da yanda iska yake jujjuyawa ana samun ventilation riyahu in ka ji an ce riyahu iskar rahama iska mai igiyoyi wanda yake da taushi yake da sanyi ya hura maka hammata ya shiga ya hura kunnen kai shiga nan shiga nan shine yake kafar da gumin da yake jikinka har ka ji daɗi ko ba haka ba amma in kaji Allah ke rihu to abin nan kenan tsunami guguwa bala'i wanda iskan da in yazo shi bango ɗaya ne komi yazo sai ya ture in dai rihu ne in rihu ne kwaya ɗaya ta zo duk abin da ta samu duk ƙarfin sa wallahi sai ta yadda shi shi yasa mata kan samu teku gashi ruwa ne a narke amma sai ta tura shi ta ɗaga shi ta tura shi cikin gari ta je ta halakar da mutane da shi to riyani yanda iskoki suke yawo ka samu ka shaƙe iska yau an ka tsare maka iska na minti biyar ba za ka rayu wata kila wasu halin masakkari bainar sama'i wal ardi da yanda Allah yake koro girgije ya hore ki tsakanin sama da ƙasa kana ganin yanda girgije yake tafiya tsakanin sama da ƙasa shi girgijen nan malamai suka ce soso ne ba shine ruwan ba soso ne wanda aka aka ake cika shi da ruwan to idan ya cika da ruwa din sai ya zubar da ruwan yanda ya kamata daidai da daidai malamai suka ce da babu girgije aka sako ruwa mu ba za mu iya rayuwa da ruwan ba sai ya zama ruwan barna ba ruwan alheri ba to shine aka bar shi ana shi yana controlling in yanda ruwan zai zo ne daidai misali ko da yake masana kimiyya zaka ji suna cewa ana samun wani temperature na zafi wanda shine yake tayar da gumin ƙasa gumin da yake ruwan da yake ƙasa yake zafi ya tafi sama in ya tafi sama kuma sai a samu wani daraja na na sanyi sai ya sandarar da shi ya sandarar da shi kuma sai wannan karan da ya fi sandare a saman kuma sai a fara narkar da shi kaɗan kaɗan kaɗan sai ya zama an samu ran sizir an samu ruwan sama wannan iya tunaninsu ne da iya hangensu da iya ganinsu to amma ka bari a haka ɗin ba daga ina ruwan ya taho me ya ko su suka turo hadar su suka turo iskan da ya koro ruwan su suka turo iskan su suka daidaita wannan girgijen da ne suka dakatar da shi suka tare shi bai fado ba duk nauyin sa yake tsaye a sama sannan aka saukar da ruwa to da girgije da aka hore mana tsakanin sama da ƙasa duk a cikin waɗannan fa la'ayati wato ladana latin akwai dalilai da isharori da suke shiryarwa bisa samuwan wanda yake wannan aiki in baka san waye Allah ba wanda yake waɗannan ayyuka shi ake nufi da Allah subhanahu wataala amma ayan ba ta amfani illa liqaumin sai ga mutane ya aqiluna wanda suke da hankali wanda za su sa hankalin su su lura su gane samuwan Allah subhanahu wataala da kadaitakansa na'am ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب نعم ومن الناس daga cikin mutane akwai man yattakhidhu min dunillahi andada wanda ya kan dauki wasu gumaka kuma bayan Allah ya mayar da su abun bautansa ko kuma waɗanda suke wato ya mayar da wasu mutane ko kuma wasu shedanu ko aljanu ko menene ma ya dauke su a matsayin Allah ya ajiye su a makwatin Allah yuhibbunahum zaka ga waɗannan mutane suna son waɗancan abubuwa ka hubbillah kamar yadda suke son Allah sun yadda akwai Allah amma kuma sun yadda da waɗancan abubuwa kuma da Allah da waɗannan abubuwa kusan sun raba su daidai yadda suke son waɗannan abubuwa haka suke son Allah ko ma wani lokaci sun fi son waɗannan abubuwa akan yadda suke son Allah domin wani lokaci Allah zai bada umarni waɗannan abubuwan su bada umarni sai da sun bar na Allah sun bi na waɗannan abubuwan an gane wallazina amanu amma wanda suka yi imani su zaka same su ashaddu hubban lillah sun fi tsananin soyayya ga Allah subhanahu wataala ba sa son wani abu in ba Allah ba walau yara allazina zalamu da wanda suka zalunci kansu da kafirci za su ga iz yarawna al'azaba lokacin da suka ga azaba annal quwwata su tabbatar da cewa ƙarfi lillahi na Allah ne jami'an baki daya wato komai da komai na Allah ne da sai su koma ga Allah da sun watsar da dukkan waɗannan abubuwa da suke kusantawa da Allah suke nuna su a matsayin wasu abubuwa da suka daidaita su da Allah da in sun ga ranar kiyama da ce za su iya ganin ranar kiyama da sun san ƙarfi na Allah ne shi kadai shi ya kamata a yi masa cikakken biyayya wa annan laha da sun san cewa Allah shadidul azab shine mai tsananin azaba na'am استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
استبرأ الذين اتبعوا wato da za ka ga ranar kiyama da ka ga abu mai ban tsoro za ka ga allazina tubi'u waɗanda aka bi su aka halaka su kuma tabarra'a sun sun kukuta wato sun sun nuna sun yi ba ruwanmu min allazina taba'u daga wa'anda suka bi su a filin kiyama wa'anda suna cewa ku ne shugabannin musulmai kar ku dame mu magana ma ƙasa ƙasa ku ne manyan mu kana ta nan ba mani babba ko ko ai kama gaban kowa ya tsorata baya son ma dan uwansa yi magana da su yasa a wani wata tafsira ake ta la la la tasma illa hamsa baka jin komai sai dan rada wasu kuma suka ce hamsan ma babu ba raɗa ba ne tafiyan ƙafa ne da take share rairayi kawai take ji to a lokacin waɗanda aka bi su aka halaka tabarra'a sai su ya kaga sun kubuta min allazina tabu daga waɗanda suka bi su lokacin da waɗanda suka bi su suna kokarin neman su a matsayin su kafa hujja da su su kuma suna kokarin nuna mu ba mu san ku ba har shedan ma shine babba ina ce shine zai ce a'a ni ban yadda ba ni ban ce muku ku bi ni ba na ji karfi da yaji ne lokacin da mutane suka yi karan shedan wurin Allah shine ya halakar da mu ce ni ni na halakar da ku ni na zo kun gani na yi muku karfi da yaji ne to in ma kun bi ni ne ni ban san kun bi ni ba kuma Allah ya san da kuka yi mun ma don kun cuce to shedan ma kenan zai ce shi bai yadda da da a ce an masa biyayya ba a filin kiyama wara awul azaba me yasa kowa yake gudun a makala masa biyayya cewa an bi shi an halaka sun riga sun ga azaban filin kiyama wata qatta addihimul asbabu duk dalilai ya yanke babu wani dalili malamai suka ce lokacin da mutane suka ga azaba dalilin soyayya dalilin taimako dalilin zumunta dalilin alheri duk wani dalili da yakan sa ka kowa ne to a wannan ranar ya yanke ba ka tunanin wannan dalilin tunanin ka kawai ya za a yi kai ka fidda kanka ka tsira Allah ya samu dace to dalilai ta sun yanke tsakanin su na soyayya wa qala allazina taba'u waɗanda suka bi kafirai الذين اتبعوا لو أن لنا فرة فنتبرع منهم كما تبرؤوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم عثرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا lokacin da waɗanda suka yi biyayya suka jawo suke ƙoƙarin nuna wa shugabanninsu to ai ku ne jagororinmu suka musu gwale suka nuna ba ba kan ma ku kuskura ku ce kuna tare da mu suka nuna mu ba mu tare da ku to su waɗanda suka yi biyayya sai su koma gefe su kuma suna tattaunawa suna rada a tsakanin su wa qala allazina tabu waɗanda suka bi waɗanda suka halakar da su sai ka ji suna cewa law anna lana karratan na ma a ce mu koma duniya fa natabarra'a min kama tabarra'u minna in muka je duniya mu musu tawaye mu nuna ai da mun je lahira kun nuna ba ruwan ku da mu mu ma yanzu anan ba ruwan mu da ku shine karra din ma'anan karra da za a ce mu koma duniya mana murama abu ka duba wayannan su ne suka jagorance mu su suka ce mu je mu yi kaza su suka ce mu je mu yi kaza su suka zuga mu muka yi kaza yau anan wai sun nuna wai ba ruwan ku da mu ina ma a ce a koma duniya mu rama mu kubuta daga gare su kamar yadda suka kubuta daga gare mu kazalika Allah subhanahu wataala yace haka dai yurihimullahu a'malahum Allah yake nuna musu ayyukan su da suka yi a duniya kasaratin ta zama asara alaihim a gare su wama hum bi kharijina minan nar kuma ba za su taɓa fita daga wuta ba tunda sun mutu suna kafirai Allah ya tsare mu يا أيها الناس كلوا مما في الأرض هلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين bayan an yi mana gargaɗi sai aka ja hankalinmu ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu min ma fil ardi ku ci daga cikin abin da muka azurta ku a bayan ƙasa halalan tayyiban halal ne mai tsafta ai ba dan ma dan ma kawai Allah ya riga ya shirya haka ba ai ba wanda zai ji dadi a duniya sai mumini dan duk abin da kaga an yi a bayan ƙasa dan mumini akai kayan abincin nan dan mumini akai dabbobin nan dan mumini akai kayan sa wannan dan mumini akai kisa Allah ke cewa kul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq waye ga ya muku Allah ya haramta arzikin da ya fitarwa bayansa waye ga ya muku Allah ya haramta dada dan arziki kai dai ka zama daidai akwai daidaito tsakaninka da Allah akwai akwai biyayya tsakaninka da Allah akwai aikata abinda Allah yake so akwai nisanta abinda Allah abinda Allah yake nema a wurin kowa ke idan ka samu ta hanyar halal to duk abin da kai daɗi za ka ji a duniya daɗi za ka ji a lahira daɗi za ka ji shine Allah ya ce to ya ku mutane ku ci daga abin da muka ba ku a bayan ƙasa ku ci halal ɗayyiban mai tsafta halal bai taɓa zama yana da wahala ba shedan ne yakan cusa mana haramu amma halal shi yafi komai sauki kuma shi yafi komai daɗi in kana cin halal za ka ji hankalinka a kwance yake in kana cin haram za ka ga hankalinka a tashe yake to Allah ya ce daga abin da muka baku a bayan ƙasar nan ku yi ƙoƙari ku nemi halal ku ci tsayiban mai tsafta wala tattabi'u khutuwati shaytani kar ku bi tafarkunan shaytan wanda yake kawanta muku haramu innahu lakum aduwwun mubin shi ce dan makiyi ne mai bayyananniyar adawa gare ku shi ce dan kullum bukatar sa a gare ku shine ku halaka sayyidina ali karamallahu wajen ya taba nuna wa sahabbansa cewa duk abin da za ka samu a duniya Allah ya riga rubuta gaskiya ne haka manzo Allah ya faɗa yau idan Allah ya rubuta za ka zama mai kuɗi kaman kaman kaman ƙaruna a duniya Allah ba zai taɓa canja ba Allah ya rubuta za ka zauna talaka ba zai taɓa canjawa ba abin da ya riga ya rubuta kenan to kuma Allah ya rubuta za ka iya zama kaman ƙaruna amma ta halal Allah ya rubuta za ka iya zama kaman ƙaruna amma da haram Allah ya rubuta za ka iya zama mai mulki ka mallaki duniya ta hanyar halal kuma haka Allah ya rubuta zai iya yiwuwa ka samu wannan ta hanyar haram wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha to sai sai dana Ali yace zan muku misali za ku gani shikenan sai ya fita da sabban suka tafi masallaci da suka je masallaci suna zuwa kwan masallaci suka samu wani fakiri aka ya gaida kamar dai da muke cewa aka rama kalla ya ga sai dana ali ya girma mai shi kamar ka ga almajirin ka ne aka gafata mal aka rama kalla kaza kaza kaza kai ya karbi rubin zamin alfadari ne sai dana ali ya zo da shi sai ya karbi lizamin sai bari in rike maka lizamin ka fito a masallaci sai suke masa lizamin alfadari shikenan ya shiga masallaci da ya sallah da mutane fakiri sai ya kunce lizamin alfadarin nan ragaman sai ya cire ragaman sai ya gudu sai ya tafi kasuwa ya sayar dirhami biyu shikenan sai dana ali ya fito ya zo bai ga fakiri ba ya duba nan ya duba nan bai ga fakiri ba a ga alfadari yana kokarin tafiya babu ragama ba linzami sai aka kamo shi yace ina fakirin nan shi kuma lokacin da sayyidina Aliyu ya kusan fitowa kofar masallaci sai sa hannunsa aljihu ya ciro dirhami biyu akan zai ba mu wannan fakiri da yazo sai ya samu fakiri can ya tafi shikenan sai ce to dama wannan kudin zan ba shi ne aka duba ga dari babu zan ya kira zan to shikenan ku je kasuwa a siyo min wani wani linzami in zo in samu ka da aka je kasuwa sai aka samu a ba a samu na dirhami biyu ba aka yi ta zaga ana zaga aka je kaman wajen irin masu sayar da menene ake cewa wala jari ne ko gongon sai aka je wurin su sai aka samu wani tsohon linzami sai aka ba shi nawa ya ce kawo dirhami biyu yanzu nan na sayar ma wani dirhami biyu na sayar masa dirhami biyu saboda yanzu dai tun da dai haka ne ba ni kawai ba sai ka ba sai na ci riba ba kawo dirhami biyu ka dauka sai dauka sai ya dawo da ya zo ya kawo masa sayyidina ali sayyidina ali ya daga sai ya ga ai asalin linzamin nan ne na alfadarinsa sai ke ce musu ga karatun ta bayyana Allah ya yi niyyar sai ya ciyar da wannan fakiri dirhami biyu a yau dole da ya samu Allah ya rubuta na halal na aljihuna na haram yana kasuwa gane da ya yi haƙuri ya ci gaba da riƙe min alfadari na har na fito daga masallaci da ya samu dirhami biyu na halal amma gajin haƙurinsa sai ya tashi ya je sayar min da linzami ya samu dirhami biyu na haram yace to kullum haka rayuwa take halal haka take duk abin da Allah rubuta ma arziki zaka iya samu arzikin ba zai wuce ka ba amma kai ne shine yace manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace kowa zai zai mallaki arzikin sa fa ajlilu fi talab ku dai ku kyautata nema ku yi nema ta hanya mai kyau kai ne za ka iya neman abinka a maimakon ka samu ta hanyar halal sai ka samu ta hanyar haram inda ka yi haƙuri zai zo ma ta hanyar halal gadin haƙurinka sai tura ka sai ka same shi ta hanyar haram Allah ya tsare mu to Allah ya ce wanda za ku ci halal mai tsafta za ku ci wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu shi shaytan aduwwun maki ne mubinun mai bayyananniyar gaba lakum gare ku na'am إنما يعمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يعمركم إياك شيء شيء ينا أمركم كوي بالسوء ba abin da shaitan ke mu baya maka alheri wani a ce sai yayi tsafi yayi mulki wani a ce sai yayi tsafi yayi kuɗi wani a ce sai yayi tsafi ya auri mace wani a ce sai yayi kaza duka wannan babu abin da ke dan yake muku Allah ya riga ya ga mana nan ya tare arziki kan shi ke bayarwa shine yake arzuta mu halal tsarkatacce a rayuwa shi ke dan banda barna ba abin da yake mana amma sai ya rinka kayawata mana kaman shi yake mana idan ke ya kawata mutum tsari dan ya samu mulki sai mutum yana ganin kamar ke dan ne ba shi mulki da bokanci da bokayen da suka bi suka bi ke dan suka suka masa idan ke ya kawata maka kai har kai har kai arziki zai kamar ke dan ne yake maka idan ke ya kawata maka kai kaza kai kaza kai aure ko kai kaza sai ka ga kamar ke dan ne yake amma shi ke dan fa ba abin da yake yi ko kadan baya masa komai abin da yake yi na shi sharri kawai shine ya mulkun bisu'i ya umurce ka da mummunan aiki ka bata rayuwarka a banza ka je ka yi mara kyau wal fasha ya umurce ku da alfasha ku je ku yi abu wanda yake mara kyau na alfasha shi iya aikin ta kenan amma baya ƙara muku baya rage muku wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu yake riya muku ku je ku yi ƙarya wa Allah ku ce Allah na da tsana da kaza na da kaza ba abin da hakan yake ƙara maka illa asara ba ka tsaruwan komai da yake wannan itikadodi da yake tusa maka na'am وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم إذا أتت موسى اتبعوا ما أنزل الله كبي أبن الله سبحانه وتعالى يتوكر قالوا سيسي بل آآ نتبع ما ألقينا عليه آباءنا مو دي زابو بي أبن متسامو إيا يما أكي تو بين إيا يبا جيني مطلع با أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يتدون ينزو ذات جي إيا ينسو كودا إيا ينسو ba su fahimci komai ba kuma ba shiryayyu ba ne bin iyaye Allah ne sai a bi iyaye ko ba haka ba ko wa bil walidaini ihsana ko ba haka ba idan iyaye na kirki ne ka bizu shikenan kamar yadda Allah ya ce a cikin kisan annabi Ibrahim mun karanta ko ba haka ba annabi Ibrahim ya ce ya'yan annabi ya'yan annabi Yakubu suka ce suka ce nattabi annabi ya kuma ce wata ba'atu millata aba'iya ibrahim wa isma'ila wa isaqa ko ba haka ba to eh ya ga ya ga addinin iyayensa ne to wannan sune iyaye na gari wanda za a ji su wanda suka cancanci a ji su ko ba haka ba to amma bin addinin iyaye za a bi su ko da kafirai ne za a bi su ko da fasikai ne za a bi su ko da jahilai ne ba su da ilimi suna tura mutane cikin halaka za a bi su shine Allah ya ce ko ta gaya musu ku ce ku ce musu aw aw law kana aba ukum a misalin sa a istifhamiya a tattabi'unahu a tattabi'unahu walau kana aba ukum yanzu za ku bi iyayen naku ko da kuwa iyayen naku sun kasance la ya aqilu ne sai an ba su da hankalin komai sun sassaki ice sun ce Allah eh sun dauki umbura sun ce Allah sun dauki tauraruwa sun ce Allah sun dauki rana sun ce Allah sun dauki wani mutum sun ce Allah za ku bi su haka wala ya taduna ba su tiya saboda wautan su shikenan ya ku ci gaba da bin su a haka to iyayen ka sun ce shiga wuta ka shiga mana zo same ta su ce shiga wuta ai kana ganin wuta ka fada mana cikin wuta ai ba za ta fada ba me yasa to ai ai haka ma idan suka ce kai wani abu wanda ya saba wa Allah sai kai nazari kaga wannan abun yayi daidai da addini ko bai daidai da addini ba na'am
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا مثال وعدد سجع فرصة وجد رشد بصيرة da rashin jin gaskiya kama salin ladiyan uku bima la ya samu in kana kiran su zuwa gaskiya sai ka ce ka zo ka samu abin da baya yin magana kana kiransa kana kiransa kana gaya masa abubuwa ka samu wani jaki a tsaye kana ce masa yi kaza yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to haka waɗanda suke kafirai suke idan ka zo kana gaya musu ayoyin Allah shi jakin nan ba abin da yake ji sai kira kawai abin da yake ji kenan ba abin da yake ji sai magana sai kira amma baya gane me kake faɗa baya gane maganarka an gane don haka mun ba anan ma'anan kamanta su da waɗannan dabbobi wato su kurame ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne wahum la ya'qiluna ba su da hankali shi yasa duk bayanin da aka musu na ayoyin Allah ba ta shiga zuciyarsu ba ta shiga kwakwalwarsu saboda mene saboda Allah ya riga ya yi su marasa basira صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأجر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر يوم الجلال العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين نعم نعم